الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت كلامي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من كاتب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو لساعة ينسوها فهجرته إلى ما هاجر إليه من أشكين babin ikitab ko mun yi darasi daya a ciki za mu tashi a wakuriha akulu haka ne wakuriha akulu kharijal masjid yana magana akan mai itikafi mutumin da ya shiga itikafi masallaci yana itikafin lokacin da ya buƙaci cin abinci ya ci abincin a cikin masallacin ya ɗau abincin ya fito wajen masallaci ya ci makarushi ne amma wajen in ba layi ba akwai bambanci tsakanin wajen masallaci da layi yanzu misali nan filin ai wajen gidan nan ne amma shi yana cikin gidan to wannan mai itikafi ya fito kamar nan ya ci abinci makarushi ne amma in ya bar masallaci ya fita can layi to fitan shi yana yana ba ta itikafi yawwa ya fita farfajiyar masallaci ko dan baran da masallaci ya amma su gurin yana ta'allaka da masallacin to fita wannan gurin ma makarushi ne yadda ake so ya zauna ya ci abincin shi a cikin masallaci in dai ba abin da ya kure dole sai ya fito ba a so ya masallaci don wani abu daban kamar cin abinci wa atikafuhu ghayra maskin hakanan makaruri ne ya yi itikafi da abin da ba zai ishe shi ba misali mutum zai yi itikafin kwana goma sai ya dauki abincin kwana uku ya shiga gurin itikafi to in yayi kwana uku ne yana ciki in yana ci ina sauran abin da zai ci zuwa kwana bakwai kai kaga akwai matsala wanda zai sa dole sai ya fita saboda haka makaruhi ne amma in ya shiga kai abincin su ya kare dalilin siyan abinci an ya fiye fita har waje din ya je sai dai in ya fita din ba a so ya kegare guri mafi kusa ya tafi nesa bayan ga abincin a kusa sannan wannan karancin yana aiki ne a kan mutumin da ba shi da wani wanda ya ɗauke mar kawo abincin amma misali kana itikadin za ka yi na kwana goma yanzu abincin da za ka ci iya ne yau ne amma akwai wanda kai alkawari da gobe zai fara kawo ma abinci to wannan ba matsala za ka iya itikadin ka ba abinci a hannunka amma akwai wanda ya kai sunayin zai rika kawo maka to wannan ba matsala amma ce ba ne ka maka kai kuma abin da ka ɗauka ba zai ishe ka ba to wannan shiga itikafi a wannan halin makaruhi ne wa dukuluhu manzilahu hakanan makaruhi ne mai itikafi ya shiga gidan shi ko da gidan yana kusa da masallacin kasan mai itikafi ba zai fita a masallaci ba sai in dalili ya kama na dole ya fita dalilin da zai kama na dole kuwa shine kaman yana jin yunwa sai ya fita zai samu abinci ko yana jin kishi sai ya fita zai samu ruwa ko yana jin bayan gari sai ya fita zai je inda zai yi to wannan duk an yi sai ko kuma itikafin shi yana nan to a wannan halin sai ya zama mutum yana da matsala na fita wanda kuma in ya fita din ga gidan shi a kusa wanda in ya shiga gidan zai iya jin bukatan to in dai yana da iyali in ya fita din gwanda ya samu bukatan nashi a wani waje makaruri ne shiga gidan shi amma wannan karancin an kayyade shi da mai iyali mutumin da yake da iyali a cikin gidan shi saboda ne saboda ka san shi ainihin mace ka fi komai kusa da ainihin karya itikafi har Allah na cewa wala tu bashiru hunna wa antum aakifuna fil masajid saboda haka kana itikafi to duk inda matar ka take karka kusanci gurin shi yasa makaruni ne ya shiga gidan shi ya ke wani wajen ya biya bukatan koda ga gidan shi yana gani in yana da iyali a cikin gida wa in da zalibin rashin koda domin bayan gari ne misali yana itikafi masallacin ba shadda yana jin bayan gari sai ya fita yanzu ya fita nan ga gidan shi nan ga gangaren kogi ke gangara kogin kare shi da gida shiga gidan shi ne ko domin bayan gari ne makaruni واشتغاله بعلم هكذا مكروه شغلتوان شيء بعلمي imma ya karantar ko ya karanta misali ya shiga itikafi kawai sai ya samu buɗe wani babi na ilimi wanda yake kwaɗayi kamar da ma yana kwaɗayin sarraf ko wani balaga ko wani nahu kawai sai ya samu malami ne karantarwa a masallacin da yake itikafi to makaruri ne in an zo karatu da zai zauna ya yi karatu ya saurari wannan karatun ya karɓa hakanan shi malami ne ya shiga itikafi ga ɗalibai suna buƙatar ilimi to makaruri ne ya zauna ya basu wannan ilimin saboda shi itikafi a yadda imam malik ya bada fatawan shi a itikafi a ibadan ma akwai ibada ke fantacce wanda shi kada yake so da itikafi ne shine zikiri sallah karatun qur'ani banda wayannan abubuwan abubuwan da suke na ibadan ma makaruni ne ne itikafi ne wacce ta batuhu haka nan makaruni ne mai itikafi ya kama rubutu mai yawa wa in musafan ko da alqur'ani ne misali ya ɗauko rubutun Qur'ani shi saura izu goma ga goma ƙarshen Ramadan sai ya tattara takatun ya ce bari in je cikin ƙarasa mun san rubutun Qur'ani ibada ne amma a wurin itikafi masallaci sai ka tattara takardunka ka ajiye in azumi ya wuce sai ka zo ka ci gaba da rubutunka in ka sura amma da darasin ilimin ko karɓa ko karɓarwa da shi rubutu ɗin duka in yayi yawa ne ke zama makarubi amma idan kaɗan ne mutum zai dan ma rubutu kaɗan ne ko kuma zai dan faɗi wani dan darasin ilimi ne kaɗan wannan duka ba karanci وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة haka nan makaruni ne mai fi gadi ya aikata wani aikin ibada wanda wannan aikin ibada ba zikiri ba in an ce zikiri ya shigar da dukkan alwa na zikiri su tasiri salatin annabi da sauran dukkan abubuwan da zai amsa zikiri gaba ɗaya da ya zama da shi yana wani aiki wanda ba zikiri ba ne wata lafi ko ba sallah ba ne in an ce sallah ya shigar da haka waje mutum a harin ne ke nufi kashi saboda da waje shi ma sallah ne dan ya zuwa jiki manzo Allah ya ce waje ai sallah ne kawai don kunshi shi an halatta yin magana a cikin saboda haka da nufi kashi a harin ne zai yi saura to banda ainihin zikiri banda sallah wa tilawatin banda tilawar alqur'ani to makaruri ne aikata duk sauran ayyukan ibada kamar me yake kai ibadatin kamar gai da mara lafiya ya yi zikafi ta ga gai da mara lafiya aiki ne na lana ibada ne amma duk da haka ne yi zikafi a ce ai wani ba shi da lafiya ko da yana cikin masallaci ne da yana nesa a ce sai ka tashi ka yi tattaki ka je inda yake za ka gashe shi to masarufi ne wannan gaskiya wata na kace ya ce mai intikafin makaruni ne ya je a lafi sallar jana'iza ma kuma jana'iza ba wajen a ne ta walau la ta ko da sauri ya tasfaru da inda yake misali kana intikafi a nan an yi sallah a masallaci ya ka ci akwai sallar jana'iza a sallar jana'iza ana sauri ana zuwa har aka roƙi da kake makaruni ne ka tashi ka yi wannan sallar jana'iza tunda ya fita abubuwa guda uku da aka faɗa. To amma a nan na ji malamai har da shi mu mai na cewa wannan ɗin in je har sauran ya zo inda kake ba mu sauri ba ne za ku fita ka je wannan sallah. Inda ka ga ba tashi ka je wani waje sannan shi ma sallar da rai da ya amsa sunan sallah. Amma a jayi sai kan ga wani ya nuna masaruri ne har sallar da rai kuma ko da ya zo inda kake. وجحوده بتعزيم بقرار أو سكن مكروه يوم الانتكاب سقوده هوانشي لتعزيم دومين كلا سلا يهو منار كان مسؤولية إن داشرين ولاداني يهو كلا سلا لنا yanzu misali kowane masallaci babba ya kaga ana gina wannan dogon abun ba har ga dogon abun ba wai abu ne kaɗai ba in ka lura a cikin shi akwai matakala wannan matakalan malan shi in lokacin sallah ya da dani zai hau ne ya je can ya fara kiran sallah saboda dukkan shi a ciki to bai kai shi tashi makaruri ne lokacin sallah ya yi ya ce ba zai kiran sallah sai ya hau wannan abun ya ga shan kolo ruwa ya kiran sallah makaruri hau da bihin ko ya hau kan dakin din masallacin ya yi kiran sallah makaruri ne to kaga a nan akwai mafumi a karatun nan ya hau a duniya ko ya hau kan dakin makaruri ne to amma ya yi a inda yake ba nan ba ta hanci wannan da da kalmomin kiran sallah a cikin da وترتبه للإمامة هكذا ترتبه في رنسوان يو لكل للإمامة جميما في مدعوه يوم إتكابي لإتكابي أشياء شيء الإمام راتبي لمسلاشة a matsayin da ko ne titi kaji a masallacin malamai suka ce makaruri ne to amma a nan ma wasu malaman masu ciya suka ce a jarumi ne saboda in mun ce makaruri ne sai muka to ai ya saba wa ainihin nassin a ciki inda manzo Allah yana titi kaji a masallaci kuma lokacin da yake titi kaji shi ne limami ko suka ce ma an sa ta shi limanci mutaki ne ma to amma a zahiri ne na malikiya suka ce makaruri ne da titi kaji da kuma shi ne limami rafi saboda ne izu zafi kullum ana so ya ware kan shi ne ba a son mu'amala da jama'a gaba ɗaya a matsayin shi ne wai kira zuhu li hukumatin makaruri ne fitar da mutum mai izu zafi ki hukumatin zuwa ga hukuma misali mutum da ya kai tsaron wani da ya kai tsaron wani akan yana jin shi bashi ko yana da wani haƙƙi a kan shi ya kawo hukuncoci ta dama ko a yi duba za ka jira wa ma ba sun zafi su ci su ɗalibi ko su yi irga da irin zafi ba to yanzu misali ya kawo ƙaran yana jin wani bashi me ya alamun da zai tabbatar mana kana jin shi bashi ga wani ga wani sun tabbatar muna mu'amala da shi ka ga mun samu alama yanzu a nan dole za a ce a bayyato shi wanda ake ƙaran ya zo kotu ya zo ko ya yi fitrar ko ya yi inkar saboda dama shi ka'idar alkali idan mutum ya kawo kara in ya shigar da karan haka za akwai alamun gaskiya to sai a gaishe shi wanda ake kara idan wanda ake kara ya zo sai a karanta mar abin da mai kara yake kara idan an karanta mar sai a saurari ne ya ce in ma in kari wa in ma kirari wa in ma suko kowanne ya yi za a samu makama in ya yi inkari za mu koma wajen wanda ya kawo kara mu ce to ya yi inkari kana da shaida an gaji da su ala mutai idan ba shi da shaida sai mu koma wajen mai inkari mu ce za ka rantse wa jami'u alaman anka to kan ga duk idan abubuwan dole sai an gaji to wannan wanda ake kara to yau ga wani ya kawo karan wani za ka ce a ce a kai masallaci ya zo kotu sai aka ji aka ce yana masallaci yana jin kai da yanzu a matsayin shi ne abu shafin nan ya halatta a sa shi tilas a kaji ya fito da shi da shi ne yake masa ruhi ne da kirashi ne fitar da mai itikafi yi hukumacin zuwa gurin hukuma yana itikafi da ya kaji sai daga kirkin ba na ramadan ne yake ba da ya domin tsaga ainihin sha'an zuwa bayan sallah in ya gama itikafi ya so ya tsaga a cikin ma'aikata ko ne kai amma a nan wajen karancin kudin da shi kan in lam ya bidda idan ke yi taurin kai ya nemi hanyar guduwa su yi da yin yi kafin ba idan dama ya san makaruni ne alƙali ya kamo ne ki kafi yana jin wani a kai karin shi kawai sai ya fada ne ki kafi kakare yana jin an kai karin shi sai ya fada ne ki kafi yanzu a nan ba makaruni ba ne za a iya samun shi inda ka ga a nan ɗaryajin su a in nan ya fi da jiki a yanzu a nan in bai yi taurin kai ya biya fara jiki kafin don wannan karan ba yanzu a nan tun da dalilin wannan karan ne ka ga ba dan Allah ya je shi da iskaji ba to dole za a samo shi a fito shi wannan kenan وجاز إقراء قرآن ya halatta karantar da ƙur'ani ga mai iko kashi ya karanta ƙur'ani ba sauraro suna sauraro ko kuma wani yana karanta ƙur'ani shi yana iko kashi ya shuru ya saurari wannan karatun duka ya halatta ga wa salamu ala man bi qurbihi haka ne ya halatta mun ko a kan jaza ya halatta ne ni ta fi ya sallama amma alamun dukun su yi a duk wanda yake kusa da shi in mutum yana nesa ko bai da lafiya muka ce masa yi zai kan je ka gashe shi amma wanda yake kusa da kai sai ba ma kuna so kai ko kuna kusa da kusa ka ji ya dai ka zo ka bar sallama assalamu alaikum ya wani lafiya lafiya wannan ba matsala ba ne za ka ce jeriya wanda yake kusa da kai wata ɗanubu haka nan ya halatta da yi ta ke shafa turare kaga a nan sai bambance mana mai yi bukati da mai harami wanda mai harama da aikin haji ko umra mutumin da ya harama da aikin haji ko umra ba shi da damar sa turare ba shi da damar ya aure ba shi da damar ya aurar haka mace ce ma da zai a aurar da ita ba to shi mai yi bukati ba shi wannan abubuwa yana da damar ta ɗanubu da shafa turare wa'an yankewa haka nan ne duk sati yana da daman da yi aure kana son aure ne sai aka sha auren in je kana bukata sai ishirin da bakwai ga watan ramadana sai kuma kana shiga kwana goma da madana ne ba a son baka ne ma ka ce haka sai ka ce na yadda idan ranar ta yi a ce a sharɓa ma auren kana ciki kafin ya halatta ko kuma kai ne ake so ka karba a zo inda kake ji kafin a yi kiwon ka karba in dai an yi haka kasancewa kana ji kafin ya haka ya aure ba shi ne wa an yanki ya halatta ne ji kafin ya aure wani yanki kuma ya halatta ya aure misali shi alwani da zai ba da yarinyar da ya zama yana ji kafin lokacin auren ya yi to ya halatta a zo ya ba da wannan auren ya zo shi ne alwali a matsayin shi ne mai itikafi haka shi ne aikin haji ko kuma ba zai wani na abubuwan ba amma ba wajen ya yi auren shi zai karba ko ya auren din shi a matsayin shi na alwali shi ne shi a gurin da yake itikafin za a zo a yi abu idan ya fita wurin auren dalilin wannan auren yana fita a masallaci za mu ce itikafi a bashi in ana so ya yiwu sai dai a zo masallacin nan inda yake itikafi sai a zo a zauna sai a yi inda ya bayar in karɓar ya ce zo shi mijin shi ya karɓa sai dai a zo nan gurin a yi cigar ya karɓa amma yau zo waje ya fita masallacin itikafi ya ce وأظنه إذا خرج لتوقف جمعة dukuran ausharifan haka nan ya ji jikabi yana da damar afusuhu yankewan shi ya yanke dukuran farce da shan da mafujen ya rage yanke farce ausharifan ko kuma ya rage gashin bakin shi idan kare ya rika gusu da jumu'atin idan ya fita domin kamar wankan juma'a don yanka farce kawai ko wajen yanke gashin baki ba a yi fita masallaci ba amma idan jaraba ya kama shi ko kuma ranar juma'a zai wanka an yi fiye fita masallaci da shi wanka ba to a wannan fitan ya halatta in ya fita din kafin ya yi wankan ko bayan ya yi wankan a rage mai gashin bakin shi kuma a yanke mai karshe shi kasancewar ya ɗan jira amur wannan ayyukan bai janyo matsala a cikin kajin shi ba inda ba don su ya fita ba shi yasa yake ba ka rage duka gudun juma'a ce idan ya fita domin kaman wankan juma'a ka ga wannan tafi ya shigar maka da sauran wanka kaman wankan jaraba da sauran wanke zaro rajuli sauzihi haka nan ya halatta mai itikafi in ya fita domin kaman wanka haka ya ba da rigar shi a wanke ya halatta ya saurara rigar a gama wankewa ya ne da rigar shi ya sa tsaye ya koma a sallaci ta fito dama rigar da ya ce da ɗan tawul ɗinka ka ɗaura tawul ɗin ta miƙa mai wanki rana ta mutu a wanka wanke mun ta fito a wanka bai gama wanki ba ya daga ta saurara ya gama wankewa ya ba ka ta sa gidanka sai ka koma a wuta fifi ko kuma an gama wanke rigar amma bai bushe ba kuma kayan jikin da bai bushe wuta da zai zama illa a cikin mutum saboda haka ga shi ka zo wankan ka fito kuma ga jikin da bai bushe bayan shanya ya halatta ka zauna ka saurara rigan ka ya bushe ka sa sannan ka koma masallaci wannan cikin jini da kai da jikin ya matsala a cikin kaki wani riba da idanu sauƙi amma an so duk mutumin da zai shiga itikafi ya tattari wani tufafi kagan yana da wani kaya ba bukatar ya jira a wanke ko ya jira ya bushe yana cire wannan sai ya sawa wa mutu ne na tafiyi haka nan an so zaman ya yi itikafi daren idi yanzu misali mutum ya yi itikafin goma ƙarshe na ramadana kaga ranar ƙarshe shi ne an gauta gobe za a je idi ba to idan magaruba rana tana faruwa idi ta ce shi ya ƙare to ana so kan ya fito ya dawo gida ya zauna daren idin ya raya daren a masallaci sai washe gari in ya je idi daga idi sai ya tafi gida yin haka din wani sabon makaruda wani sabon mutane shi ne wa mutu lailatul idi wa dukulu qawla al-buruji haka nan mutane ne mutum ya shiga gurin kitikajin kafin rana ta faɗi na ainihin daren da zai shiga kitikaji yanzu misali idan mutum zai shiga kitikaji in yayi kitabin yana kira ne ba na nazar ba ne an fi so gobe za ka yi kitabin da kaga daren yau da washe garin gobe ko to ka shiga cikin rana ta faɗi saboda ka samu cikakken daren kuma ka samu cikakken yin gobe a da yau ta yi bakar ranar ta faɗi ne saboda ranar ta faɗi ma a ciki tana faruwa ta hau kan ainihin ya zofi da rikin kai. Wasana inda kalakan larfashe, amma yi jikari ya inganta in mutum ya shiga kafin sudowar asibiyar. Yi jikari wajen cin shi ne ko kuma ainihin ingancin yi jikari ka samu cikakken yini da wani yanki na gare. wani yanki na dare din ko da kun tuna ne misali za ka yi kitabin kwana ɗaya saura minti biyar ai assalatu sai kai niyya ka shiga da ka shiga kana ciki a zuciyar ruwa ka assalatu aka yi sallar asuba sai ka wuce a masallaci ana yin jiran magaruba rana ta faɗi ta gama itikafin ka ko kuma itikafin ka yayi ka ka samu cikakken yini da wani yanki na gari amma kana son misali ka shiga tinka rana ta faɗi sai ka samu cikakken dare da kuma cikakken yini wancan misali wannan kuma inganci wa tara in da kana kablar kaji wajiba ku ashiratin haka nan an so yin itikafin goman ƙarshe na ramadana wani asirin masjidi kuma ana son itikafin a ƙarshen masallaci wato wannan ashirakin din ba wai na rabu na ƙarshen ramadana ba kawai mutum zai yi itikafi an fi so ya yi na kwana goma kar ya yi na ƙasa da kwana goma ƙarancin kama da itikafi shi ne kai na kwana goma amma mafi ƙaranci shi ko kwana ɗaya ne amma mafi ƙarancin kamin itikafi shi ne kwana goma sannan wani ajirin masjidi mutum ya yi itikafin a ƙarshen masallaci musaji ne kar kana itikafi ka je tsohon gaba an fi so ka zo baya inda mutane ba za su yi tare ka da hayaniya ba sannan kuma ba za ku rika haɗuwa da mutane ba za a jami zama da abokan yana itikafi ai masu kokari ne ai kaza har irin wanda suke ɗan zuwa da kuma a ce ake zai tare a'a kar da wannan inda za ka yi itikafi ne don Allah ba don ainihin wannan abubuwan ba. ya kiri mutum kai a ƙarshen masallaci can baya wanda ba a mai da hankali ba za a san kana nan ba wata ramadana kuma ana son itikafin mutum ya yi a watan ramadana wajen ashirin a fili sannan kuma a watan ramadana ma ana son mutum ya yi a goman ƙarshe saboda ne ya ce lilai na ce kadari saboda ya samu dacewa da daren da ya kadari in ya yi itikafi a goman ƙarshe haka ne? Al-ghalibati bihi me yasa aka ce yayin a goma ƙarshe lalle da tilkadari da ya ce al-ghalibati saboda mafi rinjaye ne bihi ana samun da lalle da tilkadari ne a goma ƙarshen Ramadana. Magana mafi rinjaye abin da nuna kenan lailatul qadari yana goma ƙarshen Ramadana. To wannan kenan. Wajen kauni hadin ami أو في رمضان إلى قوم أكيد كنت شغلنا كنت ما جرى أكن جرين لي لكن جرين كيش بأن شبه أبوه أشياء dan ka samu ka dace da lalatin kadari saboda ne saboda yin jaye ne ya nuna lalatin kadari yana goma karshe ba sai ya ce ba kai kifakiya ba ne akwai akwa wa bi kauni bil ayu a cikin kasancewar jirin ne zafi gani kai kawai yana taurari a kwanakin shekara ne a kowace ya faɗa ta imami ne yana ciki. Imam Malik ya shekar mutum ya taƙaita ibadan shi a goma ƙarshen Ramadana ya ce shi a shi a ainihin fahimtar shi jirin ne zafi gani yana taurari ne a kwanakin shekara. Saboda haka kowane gare ka kasar da zafi gani ne karaya shi. Wannan fatawar imam kenan. da ya ce ne, Aumi Ramadana ko kuma a cikin watan ramadanan ne amma yake daurani a kwanakin ramadanan gaba daya kowace rana na ramadana zai yi ne da kuma da fada wannan ranar to shi ne kilafu haka yi kilafa wasu malamai sun ta ba kan cewa da da kuma da ko a kwanakin shekara yake daurani kowace rana zai yi ne da kuma da kowane dare kai zan yi lailatul qadar ne ko suka sha lailatul qadar ya take su a ramadana amma a ramadana ba dole a goma karshe ba kawai yana daurani ne a kwanakin ramadana kaga ramadana ya shigo sai kira ya ci gaba da yake wannan kenan amma yace wan takalla ta ciraka daren lailatul qadar din akwai dalilai da hujjoji da suka tabbatar da ta ciraka da kwanakin shekaran ta kira ta daga ramadanin gaba daya wa muradu abun nufi suka sace asin ma bakiya ta kira ta ta koma da kaman kwana bakwai na abin da ya saura a watan ramadana kaga daren ishirin da hudu kenan kamar yadda hadisin da ta suka tabbata in za ku nemi daren da rabi kare ku neme shi a daren ainihin saura saura kwana tara saura kwana bakwai saura kwana biyar saura kwana uku duk da dai kuma an samu hadisin da ya tabbatar da ranar sabo ishirin shi ne ainihin ranar da rabi kare wabana jizawali ajma'in haka nan mai yi tukafi idan hankuri ya same shi suma idan suma ya same shi ka ga idan mutumin da ya suma suman ya ga ya mar mafi yawan jini azumin shi ya bashi a kasancewan azumi ya bashi ba a aikin itikafi sai da azumi kaga kenan za mu ce itikafin wannan ranar ya bashi ko to yanzu duk lokacin da wannan suman ya gushe yana gushewa fana ya daura ya gina a kan itikafin shi da ya dauko suma ya same shi yana cikin itikafi to ya ci gaba ba zai ce duk ya rushe shi da hankali gani fita ba. Haukin nuni ko hauka, mutum yana da ciwon hauka ko ciwon garbazuwa ko dama in lokacin sanyi ya yi abin ba kyau. Shi ya ɗauka zafin yanzu ya daure, ya fi ya rufe damun kwana goma, ana kwana uku ka ja kama jihu yana cicciga ku hunkuru wajo a tsawuka, shi kenan ka zo wani abin ya tashi, dole a zo sarka ta ɗaure shi a kai shi gida. to an kai gida an mutu gida aka gaba da san magunguna ne ya dawo mayyacin shi a ina nake ne kana gida ne me ya faru da ni ai gashi gashi gashi to yanzu ka ga ai kin ga eh to sai ka tattara ka koma masallaci ka ci gaba da kai ka an muni amina sauni kamar inda aka hana shi mutumin daga yin azumi limarajin domin rashin lafiya kasan akwai abin da zai samu mutum ya hana shi yin azumin da zaman masallaci akwai abin da zai samu mutum ya hana shi yin azumi amma bai hana zaman masallaci ba akwai abin da kuma zai samu mutum ya hana shi ainihin zaman masallaci bai hana shi yin azumi ba to idan aka daura wa mutum abin da ya hana shi yin azumi to ka ga itikafi shi ma babu dan ba a itikafi sai da azumi to shi ne ke ka an gurga min al-sawmi kamar inda aka hana mutum daga yin azumi bi maradin domin rashin lafiya mutum ne yana ciki zafi sai rashin lafiya ya kama shi yadda ba zai yi yayi azumi ba ya ajiye azumi kaga yana ajiye azumi babu itikafi to yanzu wannan rashin lafiya yana kushewa wajibi ne yanzu ya ci gaba da itikafi aw haidin ko kuma ainihin haila yanzu misali mace mai haila tana itikafi muka ce ta fita a masallaci dan ba zai wuce zaune a masallaci tana jinin haila ba da yanzu da tamta a masallacin tana fita a masallaci kaga saboda wannan jinin hailan ne ko ana nan ana nan da hantsi sai jinin hailan ya dauke kaga jinin haila yana daukewa za ta yi wanka in ta yi wanka ba a hana ta zaman masallaci ba amma ba zancen azumi ko kaga muni'a min sauri kenan an hana ta ba zai wuce azumin wannan yinin ba inda alfijir ya fito da jini amma tun da yanzu jini ya ɗauke in ta yi wanka tana zaman koma masallaci to duk ire idan wa'annan wajibi ne idan kujirin su ya bushe su je su daura ci gaba da itikafi ba a dubi itikafi ba dama ai wai idan ai ne ranar da wuce ta ɗauki azumi dole su je ta daura akan wancan abin da take amma zancen itikafi ba azumi ba ta kauce ba au idin ko kuma idi ya ɗabi kwanakin itikafi kawai sai idi ya same shi ranar idi a cikin itikafi kaga ba zai yiwu a yi azumi ranar idi ba saboda haka shi ma dole ya bar itikafin idan idi ya wuce ya zo ya saura akan abin da ya na baya ya yi wa karaja to idan wa'annan abubuwan suka samu mutum zai fita a masallacin amma wa alayhi hurmatuhu alhurman itikafi yana kan shi ma'anar alhurman itikafi duk abin da aka hana mai itikafi ya yi biyanarci ne ba shi yasa ma za ka je na cewa yanzu misali mace ce take itikafi sai jinin ta na haila yanzu yanzu da jinin ta na haila ya zo mun ce ta fita ta koma gida amma alhurman itikafi yana kanta duk abin da mai itikafi ba zai yi ba ita ma ba za ta yi ba to da ta koma gida ta zauna ka ga ba zancen azumi jini ya zo ya ɗauke da jini ya ɗauke ka ba za ta koma ba sai gobe ko to a wannan ɗaukewan jinin ta manta da tana itikafi sai ko mijin ta ya kumbance ta ko ya ji daɗi da ita duk da wannan mancewar sai muke itikafi a wuce saboda me saboda wa alaiha gurmatul itikaf alhurman itikafi yana kanta ko da wasa ko da dangan ko da mantuwa sai abin da zai wuce itikafi shi ke nan itikafi ta ya rushe wa in akarahu idan mutum ya jinkirta komawa masallaci bayan kudin shi ya kushe fatala itikafin da ya rushe dole sai ya je ya sake tun da farko illa lailatul idi sai dai ganin idi gare ini misali lokacin da kudirin nashi ya gushe ba mun ce kuma ce yi tsari ba sai ya zama a ranar garin iki ne kaga in mun ce daren dama ba a yin azumi da daddare kuma daren iri ba hana mutum zama a masallaci ba to amma ranar iri kuma ba a yin azumi saboda haka kudiri ya gushe ranar idi ranar daren idi ranar gobe sannan idi kenan to yanzu ka ga mutum ya ci koma masallaci sai mu ce yana da hujja ai ko ya koma masallaci ba zai yi ko zai tashi da azumi ba saboda haka zai iya zaman shi yau daren idi ne kare a gida gobe ya ce idi in an gama shi bi in ba sannan da ya bane ya halatta tashi da azumi gobe da dare sai shiga da ce ci gaba da shi amma ban da wannan sauran gaba ɗaya ya kuji ya ɗauke da dare dole ya koma ya shiga wani kitikafi ya tashi daji wani yistara ba su kuɗar kazani idan mutum ya sharkanta fasuwan ramako idan ya kama shi lam yusidhu wannan sharaɗin ba zai fa'idantar da shi ba kamar misali لم يفيدوا لم يفيدوا لم يفيدوا لم يفيدوا yawa nan yufiduhu ba zai fa'idantar da shi ba ma'ana ba zai mai amfani ba yanzu misali mutum ne ya san idan ya shiga itikafi akwai abubuwan da in sun faru za a ce itikafin ya bashi kuma dole ya tsere rama to sai sharafi ya ce to ni na zai yi kafin nan amma gaskiya ni ba zan yi ramu ko ba saboda haka zan shiga in Allah ya taimaka na gama lafiya alhamdulillah in ko matsala ta faru na bashi yi tsari ko ba za a rama ba to ko ya shiga da wannan sharafin wannan sharafin zan yi shi ba zai amfani shi ba in matsalar ta samu na ramu ko tun wajibi ne dole ne ya yi rama alhamdulillah Thank you.